إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس لقد عطى الله سبحانه وتعالى للوعد مكانا ومنزلة في دين الإسلام وجاء لفظة الوعد وما تصرفت منها في غير ما موضع من القرآن الكريم لأهميته قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة, للم... وهدى ورحمة للمؤمنين وقال في موضع آخر قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكرون ولا يزال الناس بخير ما دام فيهم الواعظون ويستمعون للوعظ لكن الناس هم كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والأشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب أرضا إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل ما بعث من فقه في, في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس لقد كنا فيما مضى يكفي الناس الوعظ بالقبح والحسن فقط فيمتثلون ويكفون ولكن هذه الأيام يورد للناس الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف الصالح فلا يتعظون فما هو إلا قسوة أصاب قلوب كثير من الناس وقسوة القلب أيها المسلمون له أسباب كثيرة منها البعد عن القرآن الكريم وحب الدنيا وحب الدنيا وكثرة ارتكاب المعاصي والأفكار الدخيلة والبيئة السيئة والجهل بدين الإسلام والغفلة والظلم واتباع الهوى والبدع ومخالة الفساق ومن علامات قسوة القلوب أيها المسلمون الإعراض عن القرآن الكريم وعدم التأثر به ومنها الانغماس في أمور الدنيا وتخفيف أمر الآخرة منها جمود العين وعدم خشية الله سبحانه وتعالى ومنها الكبر ورفض الحق واطمئنان بالدنيا وعلاجه أيها المسلمون يكون بتدبر القرآن الكريم وغشية مجالس العلم وذكر الموت قال الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم فإما يأتيكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ‘yan wa musulmi waɗu ba abin da ke cewa shine lalle haƙiƙa allah maɗaukakin sarki ya ba ma wa'azi wato kula sosai a cikin alƙur'ani mai girma karamar wa'azi da wuraren suka zo ya zo da yawa a cikin alkur'ani mai girma a allah maɗaukakin sarki a cikin ƙur'ani saboda mahimmancin wa'azi yana a duniya gaba ɗaya cewa ya aiha nasu ya ku mutane qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku shine dukkan abin da musulunci zo da shi na karantawa na umar dina hani wa shifa'un lima fi sudur sannan wannan wa'azin alkur'ani da sunna waraka ce ga abin da ke cikin zuciya na datti da shirka da bida da saban Allah da duk wani abu zai zama cuta a zuciya ƙur'ani na warka gare shi wahudan kuma shirya ce wa rahmatul mu'min kuma rahama ce ga mu'minai sannan Allah madaukakin sarki yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa qul inna ma a'idhukum bi wahida ina muku azida abu guda ɗaya ne kawai an taqumu lillahi masna wa furada ku tashi ko ku je ku gurbu ku tattauna ko kowa ya tafi shi da kansa wato tun mata tafakkaru ku zauna ku yi tunani game da abin da nake gaya muku amma dai ku sani ma bi sahibikum min jinna wannan wanda aka aiko muku cikin ku ba wani hauka gare shi ba batan basira bane ko wani abu ya shame shi a sakon Allah ne ke isarwa yan wa musulmi lalle musulunci ya mana bishara annabi na bishara cewa matukar akwai masu azi a cikin mu to lalle ilallan ko muna biyayya gare su ba za mu samu asara ba ba za mu tabe ba yan wa musulmi sai dai matsalar da ke faruwa mutane sun kasu ne kamar yadda manzon Allah ba labari a cikin hadisin sahihi cewa misalin abin da Allah ya koni misalin ƙasa ne ma abin da Allah ya koni da shi na shirya da gaskiya kamar ruwan sama ne sauko sai zuba a ƙasa sai zama ƙasar ta kasu gida uku wannan ƙasar tana da kyau ta iya riƙa ruwa sannan kuma tana da kyau za a yi noma ta fidda tsirai ita za ta amfana ruwan ya sauka ta sha sannan kuma ta fitar da tsirrai da hakukuwa masu yawa sannan wata ƙasar kuma ita ba ta iya fitar tsirran amma za ta iya amsar wannan ruwan da Allah ya saukar wannan ruwan da Allah ya saukar mutane su zo su ɗiba su girki su ɗiba su sha su kawo dabbobi su sha akwai kuma wata ƙasar da ita yadda take shine fako ce duk ruwan da za a yi in aka ma minti za ga ta bushe ita ba ta riƙe ba ta amfana ba ba ta amfana da mutane ba manzo Allah ce to haka mutane suke gandan gane da abin da Allah ya kowanne da shi wasu in an gaya masu za su tsotsa in aka ce Allah ya ce annabi ya ce ga daidai ga ba daidai ba za su ansa kamar wancan ƙasa ta farko za su riƙe gam za su amfana kuma za su amfanar da waɗansu wa Allah waɗannan su ne masu karatu da karantar da mutane akwai waɗanda kuma za ga sun an shirin manzan Allah ɗin amma wato ba su iya fidda wasu abubuwa ba amma dai akwai shirye tare da su wannan shine misalin ƙasar da ta amfa ta rike amma ta amfana da mutane akwai nau'in ko mutanen da suke suna nan duk irin abin da aka ja masu duk ayar da za a ja masu duk hadisin da aka karanta masu duk maganar salaf za a kawo masu ba ta tasiri a zukatansu to wannan shine annabi ya ce misalin mutumin da wato wancan musamman wanda ya fanci addini ya karantar da addini kenan misalin kuma wancan wani wancan ƙasa faƙo shi ne musamman da ya ne ya a shirya Allah ta zo masa amma ya ƙe madagas bai daga kai ya kalli mai wannan shirya ta Allah take faɗa ba don haka ya kun yawa musulmi lalle ilallan muna wani zamani a da kowa ya sani a cikinmu abinda ake mutane wazi shine kaza da kyau babu kyau idan malami ganka ya ce wani ka bar kaza babu kyau shikenan sai mutum ya bari ko kuwa cewa nan ya kamata ka ringa kaza kan mutane sai su kama yi ba sai an ta jawo awi da hadisai ba a wannan lokaci din kaga ana karancin su a wannan lokaci din da kuma karancin ilimi amma a wannan zamun da muke ciki Allahu akbar ga yawan ilimi ga ayoyin Qur'ani ga hadisai ga aqwalus salafus salih da misalai ai ta karanta mutane ai ta masu azi amma kaga kema da gas baka ganin canji a cikin al'amarin da ke faruwa cikin mutane baka ganin alamar canji a ja aya ja hadisi kai hatta kai yanzu ma akwai mutumin da duk azaja mashi yana da tawilin zai mata shi ba malami bane amma malami ya ja karatu kuma zai ce a to shi yana ganin kaza shi kuma yana ganin ba kaza ba ko kuma ya ce a to aje ma dai a bincika dai tukuna shi yana ganin ya kamata malamai sun bincike wani mutum ya taba an taba kira na waje wani mutum ne wai ya zo yana tambaya wasu malamai ne wai hadisin nan na arba'un hadis shi yana ganin abidis na hudu na abla dan masaudi yana ganin aje a bincike kan hadisin nan shi yana ganin anya annabi zai faɗi wannan maganar wato shi da kanshi ne ma'aunin kwallon shi shine ma'aunin anya annabi zai faɗa ko ba zai faɗa ba to irin mutanen da muka samu a wannan zamani kenan amma wannan bai kamata zama shine siffar mumini ba bai kamata zama siffar musulmi ba to irin wani abubuwan da ke faruwa da a cikin kafare ne sai a ce dama su kafare ne amma cikin mu musulmi akwai takaici a ce Allah ya ce annabi ya ce a buga misali a karanto nan haɗo nan a ce ba a samun cikin al'umma mu jama'a tarbiyya lalacewa take addinin mutane lalacewa yake zalunci san zuciya duka gasan sai ƙara bayyana suke kuma kullun wa'azi ake bai kamata a cikin al'umma ana samu haka ba amma abin da muke gani watakila kasuwa ne kasuwa bushewar zuciya ce take shafar wasu daga cin al'umma wanda hakan ya sa mutane suka zama ba sa jin wa'azi ko ba sa ɗaukan wa'azin da ake gaya masu ya ku musulmi to mu ji cewa akwai daga cikin abin da ke haifar da bushewar zuciya daga cikin jama'a shine mutum ya shafa latin bangaro gaba qur'ani idan mu ce zama ya sha falatin bangaro ba ruwan shi da qur'ani baya zuwa ya koya in ya iya baya karantawa baya ta cikin dare salaf suka ce Allahu akbar idan mutum ya iya qur'ani cikin dare a cikin baya tashi yana bauta Allah da shi muna daukan wani daga cikin manyan manyan laifuffuka ina kuma da wanda bai koya ba to mutum ya zama baya koyon qur'ani bai iya tafsiri ba baya karanta shi baya bibiyan malamai taya zuciya ba ta bushe ba kuwa ta ya zuciya ba ta bai babu ƙur'ani a cikin wannan zuciya ɗin to daga cin abin da ke haifar da bala'i a zuciya shi ne ta ruwan baronta da ƙur'ani ba ta zuwa inda yake ballamtana ma ta ji mai ake faɗa daga cin abin da ke kawo bushe zuciya ko musulmi shi ne tsabasan duniya tsabasan duniya ka sa duniya ina ka fito duniya ina za ka duniya me za ka yi duniya ina ka tashi duniya kawai menene kawai lissafin mutum me ya samu shine kawai a rayuwar shi wani position ya haye nawa ya samu wani matsayi ya ƙara menene kaza qualification ya ƙara yanzu a wajen aiki zai kai mai matsayi ne saura shekara ko tana a mashi promotion gaba ɗaya rayuwar ta tare a wannan matsayin to wannan daga cikin hubbud duniya wannan kuma yana sa zuciya ta bushe jama'a ya zama kullum tunaninka duniya ne me za ka more ya ban gama gida kaza ba ina zan gyara kaza ba kaza barin gina falar falar na sa yan haya za su riga biya kuɗin makanta yara ai ina da kaza da kaza waɗannan abun dillin safin sai zama duniya kake na taɓa wata wurba anan wajen cewa irin waɗannan masu sa duniya a gaban nan in suka zo mutuwa ko kai kai su ce la ilaha ba su iya faɗa ba saboda sun watsi da Allah maɗaukacin sarki duniya ce in ka zo wallahi za ka zo wani kana ga mai la ilaha illallah kana ce faɗa sai dai ka je na kiran wani abu daban sai dai ringa baka misalai da al'amuran shi na duniya to yana ga cin abin da ke haifar da zuciya ta bushe wa musulmi sannan kuma daga ciki shine ya faɗa wa saban Allah maɗaukakin sarki yawan saba Allah maɗaukakin sarki sa zuciya ta bushe kaga daga cikin mafi munin abuwa shine akwai bid'a tana sa zuciya ta bushe sannan kun ga zina tana sa zuciya ta bushe luwaɗi na sa zuciya ta bushe maɗugowar lesbianism yana sa zuciya ta bushe gulma malamai suka ce daga cin abin da ke sa zuciya ta bushe shine ka je ka zauna kana ambatan ɗan uwanka da abin da yayi in kuma kana faɗa ba zai so ba amma in ma bai yi ba ya zama kage kai masa wani abun to yana sa zuciya ta bushe jama'a yawan dariya kyalkita dariya kakakakakaka ɗin nan yana sa zuciya ta bushe yawan surutu yana sa bushe zuciya yawan bacci ta bacci haka nan kamar wata abin nan kamar jinjiri shi ma yana sa zuciya ta bushe yan wa musulmi sannan daga cikin abubuwan da ke haifar da bushe zuciya al-afkharu dakhila wasu tintintin da ake kutso mana da shi cikin kasashen mu cikin musulmi da asali ba tunanin musulmi bane amma sai a kutso mana da shi to wannan shi ma yana sa zuciya ta bushe kamar yadda muke kullun yanzu musulmi sun koma wai menene turayen ma suke mi koyi da su abin takaici abin da kamata mu koyin da sun ba za mu dage ba watsan kokarin gina kansu da kasashensu da ci gabansu sai mu sanyi a nan wajen ba za ka ga yaro ya dage bari ya iya karatu ya kirkiro mana abin da yanzu wannan fankan bar an ga aiwar da ba ta kara amma za ta ba da iska ba zai wannan tunanin ba ba zai tuna a yanzu wannan speaker an sa guda daya an sa guda biye bare mai samo guda daya wayannan abubuwan na ci gaba sai ga mutanen ba shi suke kwarin su koyi su ba sai abin da ke lalacewa ya lalacewa tunani sai ga mutum wai shi ya zama ya zama dan boko ya ke karatun boko yana da digiri uku ko hudu wai shi ma sai ka ga yarin kuma yarin shi ana yau a titi wai shi is my baby she is my daughter ina fata an fahimta ko ba haka ba sai gani ya dauko yarinya a shekara takwas a wuya yana riki riki ta matar shi a gaba da gilata yafa yana waza aje cefa ne duk waɗannan na ga cin abin da ke busar da zakatan al'umma musulmi jama'a mu zama waɗancan mutane muke koyi da su aikin banza amma inda ya kamata mu kishi akai ba za mu ba yaran mu duk in sata jarabawa ne ga sanan duk inda ka je ana jarabawa waye ne ko yan bas ko ne ka je ka kalla kenan in ka je digiri level ɗaya har zuwa ina ne duk ba haka ake ba malam duk sun zama yan sata jarabawa wanda zai za waye kokari yanzu wani abu da kanshi me yasa ba za mu yi koyi akan irin wani abu na cigaba ba sai abubuwa na lalacewa ake koyi da wayannan mutanen to yana ga cikin abin da ke haifar mana bushe zuciya shine ka ringa koyi da wayannan mutane sai ka bar naka tsarin da Allah da musulunci zo maka yan wa musulmi a hakuri yana da fa'ida akwai kuma daga cikin abin da ke sa shine gafla mantawa ma da aikin addini zalunci yana ka bushe zuciya zalunci tsakaninka da mataka zalunci tsakaninka da ƴaƴanka zalunci tsakaninka da abokan aikinka a ma'aikatarku zalunci ka rike wane wane ya kamata kai promoting din shi ko promotion zo ka danne wane kaza duka wani yana ka bushe zuciya bushe ka zuciya ta bushe kema da gas ai ta zuba mata ruwan kura da hadisi wata an sabu wallahi to zalunci na kawo haka sannan watiba'ul hawa biye wa son zuciya shine ga daidai ka ibin daidai saboda wani abu da ke zuciya ko abin da kake so to wani na kawo bushe zuciya kuma mafi hadari kenan a cikin rayuwar wannan abin Allah shi yayi yan wa musulmi ya za ka gane cewa kana da bushe zuciya to na farko shi na muka fara shi da in ka ga baka damu da zuwa karatun qur'ani baka da qur'ani baka amala to ka sani zuciyarka ta bushe in ka san baka da wuridi ma'ana baka da portion da kake karanta a kullun ko a duk sati ko kaza da kaza to ka sani kana da bushe zuciya sannan daga cin abin da ka gane cewa kana bushe zuciya idan aka kanta qur'ani kanta qur'ani sai ga baya maka tasiri baka ji wani canji a rayuwarka baka jin zuciyarka ta yi laushi baka jin zuciyarka ta dumama to akwai alamar bushe zuciya tare da kai ma'ana qur'ani bai da tasiri a tare da kai kenan abin da ya kamata shine kamar da Allah ya subhanahu wa ta'ala in ka ji an kanta maka qur'ani ka ji ka girgiza zuciyarka har fatarka ta motsa sakamakon ƙur'ani ya sauka a zuciyarka to wannan zuciyarka ta dare kenan amma in ta mutu za a yi ta karantawa za a yi ta yi amma ba zai tasiri a zuciyarka ba yan wa musulmi daga cin abin da yake nuna cewa zuciyarka ta bushe shine dukufa cin harkar duniya da wasa da harkar lahira daga ciki kuma shine kana karatun ƙur'ani ka iya din amma baka kuka zu idanka ba sa kuka zuciyarka ba ta kuka wannan alama cewa to a gefe akwai wani abu kai kana takatun qur'anin amma kuma wani abu daban ya kashe zuciyar yanzu bakin ne kawai ke faɗa baya kawai zuciya sannan daga ci akwai girman kai yana daga cikin alamar zuciya ta bushe sannan kaga kana watsi da gaskiya a faɗa ma gaskiya kai briska ce to ai mu ba mu ai ba haka ba a biyo mana ta hanyar da ya kamata bane eh mu ya za a ce mun kaza ai ba shi bai da kaza ba saboda wai ba a biyo mai hataccen din da ya kamata ba wannan ba dalili bane da aka ce kai watsi da gaskiya wannan alama bushe zuciya ce sannan kuma mutum ya ga ya natsu da wannan rayuwar duniya in ka ga yana farin ciki duniya ce ta samu in ka ga yana bakin ciki ana bala'i da shi to wani zai baran mai da wata duniya ne yanzu zai tada sama da ƙasa akan wannan abun amma in dai wannan ta samu tobe da matsala ta wannan alamun bushe zuciya ce to ya za mu magance bushe zuciya wa musulmi shine karanta alqur'ani da kokarin sanin ma'anoninsa da tadabburinsa wannan shine magani na farko a ringa zai haka muke ba da shawari yan uwa musulmi malamai yan uwana su gane cewa tafsirin qur'ani kada mu takaita din sha'awatan azumi kawai ya kamata da ake tafsiri da azumi kuma bayan azumi a cigaba da yi domin dukkan wasu littafai da muke karantawa suna ta aiki ne ga alkur'ani din don haka ya kamata a ce duk wurare ana tafsiri mako mako nan unguwa ana yi kaza nan unguwa ana yi kaza masallaci kaza ko da asuba wannan na tafsiri bayan magraba wannan yi radi salihina ko bulukul marami a dai samu ana tafsiri ana ga mutane magana Allah madaukakin sarki amma ba sai azumi ba sannan daga cikin abin da ke gyara zuciya shine gashiyanu majalis zikir ko kuma majalis ilimi shine a ringa zuwa ka ringa zuwa wuraren da ake kantar da ilimi a da duk da aka ce ahlus sunna shiga izala abin da ka fara ganin shi shine ganshi da bagadadi yana zuwa makaranta amma in sai ga mutum ya dade ya zama kaza ya ce shi ma salafi ne ma wato sunnan ma plus kenan ko ba haka ba amma sai ga baya zuwa makaranta shi bai je wajen malam wani ba bai je wajen wani ba sai soki burutsu ni ba ai kaza ba wanda kaza yi sai soki burutsu ba inda yake zuwa karo ilimi wallahi wani yana kawo bushe zuciya ko ilimin gare ka idan baka karo shi baka sauran wasu malamai wallahi sai ka samu bushe zuciya balantana kai ba ba ilimin gare ka ba ba ko sannan kuma ka ce ba za ka samu matsala ba don haka dole mun ga zuwa majalis zikir ko ina gasan a duniya da ake wa'azi mala ko ina ana karantarwa nan makarantar muna yi kana matsawa nan wajen malam nur ba ana yi kana yi ga duk kusan masallacin wa sai ka je ka samu mutum uku ne mutum biyar wanda yake da alfarma yana da amsuwa ne ga mutum talatin ko hamsin shikenan amma sauran fa a da za ka waga ka fita ka haga haka ne sai ga mutane sun fi ɗari a kusa da shi amma duk suna firar duniya ne suna ɓata lokacinsu suna asarar lokaci wanda zo su dana sani su kuka su ce dan me lokacin sai wuce haka a mai da su duniya Allah ce ayya an gama kuma an ba ku dama an muku azi an muku nasiha ba ku ji bane da haka ina nasiha da ƙarfi kowa ji duk wanda ya san baya zuwa wani majalisi yana karatu wallahi da gawe tuba da gawe ya gyara ko kai tsoho ne ko yaro ne ko wane ne ba wanda aka yafewa kowa dole ko ma samu wani waje da yake zuwa makanta a samu wani malamin mai nagarta ya ringa karantar da kai Allah samu dace Allah madaukakin sarki yana cewa daga cin abin da ke shine tuna mutuwa kullun ka je ganin ka kwanta kai tuna cewa gobe zaka iya mutuwa ba yau din nan zaka iya zuwa musamman da ake mutuwa fuja din nan Allah madaukakin sarki yana gaba ni cewa da ya ce wa annabi adam cewa ko sauka bayan ƙasa bayan sun wancan laifi da shi da hawa'u Allah ce fa imma ya'tinakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna shiriya ta ta zo muku duk wanda ya bi wannan shiriya babu tsoro akan su ka aji tsoro in dai mutun na kan shi in ma mutu ka aji tsoro a gare shi wala hum yahzanuna sannan kuma su din kansu ma ba za su bakin ciki ma'ana ku family dan uwanku ya mutu yana kan turba to fala khawfun alaihim ba wani abun tsoro akan su wala hum yasuma ba za su bakin ciki ba wato hudan imayatan hukum minni hudan shine qala Allah qala rasul wasu kace sune annabawa wasu kace littafan da Allah ke saukawa to duk wanda ya zuci wayannan Allah ba zai tabar da shi ba Allah kuma ke cewa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuru yawmal qiyamati ama duk wanda koye kiji ya kauda kai daga abin da na aiko annabi da shi ya kauda kai daga qur'ani da sunna to ya sani fa fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da wata rayuwa ta kunci barin ga muku ni sir da yawa ba su san shi ba zaga an ce wani multibalonia wani multikaza wani multikaza sai ka ji yara suna ce Allahumma arziquni emergency dan gwata wane ne plus wane ne zaga suna wannan abun wallahi wasu masu kuɗin da kuke kallon su da wasu masu manyan matsayin Allah kafin jin daɗin rayuwar duniya wallahi wasu sai sun sha kwaya suke iya bacci sai sun sha kwaya sai sun yi marisa sannan su bacci saboda rayu a cikin kunci take ba sa cin abinci da yake mai kyau in ka tara masu abinci ka sun tsatsakura sai ka rasa ma me suka ci tukuna saboda da kwaya da allurai suke rayuwa da kwayoyi suke rayuwa saboda duniya ce a gaban su in ka je ka samu zaka same cikin kunci za ga mutaka na banshi ya baci saboda mene ma'ishtan danka yake ciki amma kai tunda baka san Allah baka san manzon Allah ba baka san addini ba sai kana ganin wai na rayuwa ce mai daɗi har kana sha'awarta amma kai za ka yi bashi zan ga dama ka tashi na ga dama ka yi karatu ka je waje kaza ka je waje kaza to man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dan kan wa nashuru yawmal qiyamati amma ranar kiyama ce Allah ya tashe shi amma qala rabbi lim hashartani amma wa qad kuntu basira sai fa tambaya Allah akai ka tashe shi a makahu da kuma a duniya mai gani qala kadhalika ayatuna fa nasitaha haka haka ayoyin mu suka zo maka amma kai shafalatin bangaro wa kadhalika yawma tunsa kai ma haka za a barka anan gidan wuta jahannama mako maka kenan da haka ya ko yan musulmi ina kiran kaina ina yan uwa musulmi gaba ɗaya fatan alkhairi cewa Allah shirya da mu mana shirya ba mu ikon binta ya sa mu cikin waɗanda Allah ke cewa allazi ne sami'un alqaula fa yattabi'una asana su ji wa'azi su ringa bin abu mafi kyau ma a cikin wa'azi din Allah ka rayar da zukatanmu Allah ka rayar da zukatanmu Allah ka ba mu da bushewar zuciya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka kasanta da kafirci اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد a yan uwa security namu na makaranta masu kula suna cewa don Allah ƙara tunatar da mutane cewa ba a yadda da yin bara a wannan masallaci na